ko da dai laifi tudu ne, na ka wanda ka tattara ne, ke hawa ka gano lawa ne, ga mutum mai gargaɗi ne bai bar saɓon Ubangiji ba.
Za ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma daga zawiyar Sheikh Aliyu mai yasan Zaria wata mai fafutukar haɗin ka al'ummar musulmi da biyayya ga kafatanin malamin addinin musulunci Zakir MS Ali Young Sheikh Zaria yake gabatarwa mar kullum malamin na kira ne a guje aibata juna tare da roƙon malamai su ci gaba da yin wa'azi da kyakkyawan lafuza malamin na gabatar da karatuttukansa ne domin zabarar da 'yan uwansa matasa don cika kyakkyawan gurinsu su na samun ingantaccen rayuwa sannan za ku iya samun karatuttukan kai tsaye a shafukan sada zumunta a manhajar Facebook a Zakir MS Ali da garkuwar makarantar Zazzau haka kuma a TikTok da YouTube Allah ya kara wa yan shek lafiya ya yi masa kariya ya hada kan al'ummar musulmi baki daya Al Shifa Academy Boarding School da ke karkashin Islamic University of Nigeria ne suka dauki nauyin kawo muku wannan karatu domin neman karin bayani akan wannan makaranta sai a kira lambobin waya kamar haka sifili tara tara sufuli shida hudu biyar biyar uku uku biyar biyar ko sufuli takwas ɗaya biyu bakwai sufuli takwas bakwai takwas ɗaya takwas a karamakallah bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا أيها الممدوح يا أبدل الورى ويا أيها المحمود ذا الحمد والجوى بسرك بالذات العلية باسمها وبالرسل والبيت الحرام وبالقرى دعوت لنفسي ثم أمي ووالدي وصحبي وأحبابي وأهلي ومن قرى زد العلم فينا واكفنا الشر جملة وصلنا جميعا عن كل ما الأهوى على أحمد في كل بدء ومختم صلاة وتسليم من التعب الدنيا اللهم آتنا حكمة وفصل الخطاب ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا ولي الألباب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد وزي أفاضلة المستمعين والمستمعات أقدم لكم تحية الإسلامية المباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara zaɗa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan majalisi mai tambon albarka tare da manya-manyan baki wanda suka zo Allah ka saka musu da alkhairi da kuma wanda suke zuwa Allah kawo su lafiya wanda kuma suka zo Allah kuma da su lafiya alfahun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an ba manta ba a wancan shekarar mun tsaya aya ta ɗari da hamsin da shida inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الله يتي أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله يتي وإن تنصروا وندا عليهم صلوات من ربهم غافرة الله سبحانه وتعالى رحمة الله تاتبت أغريسهم وأولئك هم المهتدون wa'annan kuma su ne wa'anda suka shirya zuwa ga hanya madaidaiciya. To Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin wa'annan mutane da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan su. Kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yadda muka buɗe wannan karatun tafsiri lafiya Allah ka sa mu ga hatma lafiya alfaman Muhammad afan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina amfani da wannan dama bisa ga addu'a ga ‘yan uwana musulmai waɗanda suka rasu tun daga zamanin annabi Adam har zuwa ila yau da haza alfawar maza Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka dukansu ka nawwara kabarinsu musamman ma waɗanda suka kasance tare da mu wancan shekarar wanda da su muka buɗe wannan tafsiri amma wannan shekarar Allah bai kaddara da su an buɗe ba Allah ka dukansu musamman ma fiyata sai da Amina ta rasu wanda ba ruwan haka a nan gurin nan take zune wanda a wancan lokacin ina can ne ina can bangaren ina abuta tana nan gurin amma kuma wannan shekarar saboda kasancewa yanzu ba ta nan na roƙo kwamiti na wannan majalisi ne tare a canza gurin zaman nawa ya koma nan inda mahaifiyata sai da amina take zama Allah ka ji kanta ya gafarta mata ya ƙara nauyin kabarinta alfahar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kakata hajiya babba da ta rasu ba da cewa ita ma Allah ka ji kanta ya gafarta mata ya nawara kabarinta wanda wa haka yanzu tana can gida muna buɗa tana can gida tana jin wani buɗe tafsiri da muke yi saboda biki ba ƙarfin da za ta yi ita ma Allah ka ji kanta ya gafarta mata. Dai dukkanin ɗan uwa musulmai waɗanda suka rasu Allah ka ji kansu kuma ya gafarta musu ya ƙara yarda a wurin su. Wa Allah ka san kakana Sheikh Aliyu Yasin Allah ka ƙara mu mulana a Sheikh Tahir Usman Bauchi ban kwana da lafiya lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am ya uwana musulmai wanda suke nuna gari da wa'anda wannan gari ba ana cikin wani tsananin rayuwa na kunci da kuma tsadan abinci wanda mutane da yawa a yi tsokaci akan cewa me akan wannan tsari da ake ciki a wannan rayuwa wanda kuma duk wannan tsokacin da ake wasu sai a yi laifin malamai ne wasu sai laifin shugabanni ne wasu su ma ɗauki al'amuran su ce laifin zamani ne wasu kuma su ce a'a duk daga laifin 'yan kasuwa ne masu tsananta wanda to duk wannan tsokacin da ake yi ba shi ne dace ne ba abin da ya dace ne shi ne mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala mu nemi Allah ya yaye mana wannan tsananin rayuwa da muke ciki in ba shi ba ba abin da za mu huta domin ko da ba haka ba ko a rayuwa ne ko wani abu wahala ya same ka don Allah za ka yi magana akan yadda za ka fita ne ko za ka yi magana ne akan wanda ya tara bala'i za ka yi magana ne akan ya za a yanzu in fita ba wanda ya tara haka shiga wannan matsalan ba domin abin da muka tsari kenan ya kamata ne mu tunanin yadda za mu fita a wannan tsananin rayuwa ta komawa ga Allah subhanahu wataala ba magana akan cewa ai suwa ne suka shigar da matsalar ai shuwa ga ne ai zamani ne ai malamai ne ai yan kasuwa ne duk ba shine abin da ya dace ba kamar yanzu misali gida ne ya tashi da wuta komai yana cinyewa ko kuma kuna cikin gida sai ku zo kuna cewa waye ya kunna wuta har ta tashi to kawo abin da za a yi kenan za a dinga tunanin ya za a yi a kashe wutan duk abin da kake da shi na taimako in kaya ne za ka yi don wuta ta mutu komai za ka yi ruwa ne kawowa za ka yi ba ka tsaya cewa ko dai awwal ne kunna wuta har ta ɗauko wannan in ta ta cinye ko ina ba kana ciki to kuma irin wannan hali muke na tsayin rayuwa wanda ba magana za yi akan wa ya shiga da ba magana za yi akan komawa ga Allah subhanahu wataala kuma Allah subhanahu wataala sai ya yi mana domin in kuma gurin shi muka da magafara zai mana ina huwa tawwabu rahim tunda yawan zunubanmu ne yasa Allah subhanahu wataala ya ya tsananta mana gaba amma muna komawa ga Allah muka roƙe gafarta mana muka kyautata halayen to Allah zai yi mana duk wani tsani da muke ciki wanda kuma waɗanda suke zargin zamani bi ma'ana season halin da ake ciki suna ganin ciki da wannan zamani suna la'antar zamani to su daina domin la'antar zamani abu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu saboda yana da haɗari a ce ana zagin zamani to shi mai shagon zamani wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tasubbu dahra fa inna Allah huwa dahr cewa kar ku zagi zamani Allah fa shi da zamani to ga wanda ke zagin zamani ya dai san wai ki zagi saboda haka duk wanda za su tsawo su suna zagin zamani zamani bai biye su su gina Allah shi ne mukallibul umur shi ke son al'amura ga kana zamani ne ba uwan zamani ko ba wai yan kasuwa akwai laifin da gaggare mu ne laifin da ake yi ne duk kisa Allah subhanahu wataala shi ma ta zama kamar amma da ake za a gyara ɗabi'o'i a kuma ga Allah shi ke an huta sai ai koma yadda Allah a koma yadda ake da ko a ce fiye da haka wanda waɗanda kuma suke ganin ai laifi na shugabanni ne tunda Allah ya ba su kiwon mu eh gaskiya ne Allah subhanahu wataala ya ba shugabanni ya ba shugabanni kiwon kuma ya kamata su kyautata kiwata mu a hanyar da ta dace hanyar shari'a domin kowa a duniya shi ba yana da abin da Allah ya ba shi kiwo wanda za ka zo su ba sa ganin nasu laifin su ya bar shugabanni ko suke gani ba sa ganin su ma fawai Allah ya ba su wani ciwo a ƙasarsu wanda kuma haka ne ko ni yanzu daban da iyali ban da ai ban da kowa wanda za a ce wani na ƙasa na ina da ciwo a kaina wani zai ce ah to ni ina da to me ya ciwo na a kaina zaɓaɓɓuwan jiki na ciwo ne a kaina sai dai ina da shi yanzu hannuna kiwo ne Allah ya bani sai Allah ya tambaye ni akan me hannuna yake tabawa me yake ya na kiwata shi yanzu hannun mutum yana daukan abin da ba na shi bane ba Allah zai tambaya hannu to kai me ake da kai to in ma zikiri ake da shi dai ya sani in zata ake da shi dai ya sani in ma ana aiki da shi ne a kashe wani ya sani zai faɗa kuma kai ma za ka faɗa yadda ka kiwata shi kaga na farko hannunka ciwo ne a kanka ga ido me kake gani da ido shin abin da Allah ya haramta maka kake gani ko abin da Allah ya halasta maka ga bakinka me kake cewa da bakinka shin gaskiya kake faɗa ko ko son zuciyarka kake faɗa Allah shi ya tambaye ka mai tambaye bakin shi kanshi to kai ne aiki da kai in ka zai aiki da shi zai ce to ni dai ka zan kai aiki da ni in ba wani ba shi kuma wani bakin in ma munafunci aiki zai ce to munafunci aiki da shi duk yanda dai aiki da shi zai faɗa Allah ya ba mutum kafa ina kake zuwa da su masallaci kake zuwa da su gidan ta kake zuwa da su gidan ina kake zuwa da su za ka ɓoye kana ganin ai titi titi maza ba ta kallon ka kowa kowa a wani ka tattaka ka tattaka ka je gidan wani ka ɗauki abu ko ka je gidan wani ka kashe ko ka je gidan ta ta kana ganin ba ganin ka to ita kanta kafan ita ce masu shi take man kanta ba ka gama ba ba za ta tashi kyawa to ita ce shirya akan abin da sai to ke mai kika zan ce to ita dai an je ita wurin gidan shari'a ha da me komai da ta za su yi bidiyon duk inda ta je hannu ne zai bidiyon duk inda ya je ido ne zai ɗauka duk abin da ya gani baki kuma duk abin da ya shiga ciki to abin da ke tsakiyar shi kuma zai ɗaune shiga Allah ya haramta abu ya shiga yana nan yana safe sai an je ranar da ba wani mai taimako to duk wa'annan abubuwan a ranar za su tura mutum a fili ba ruwansu الله سبحانه وتعالى ناتوا يوم تشهد عليهم ألسنة أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعلمون يعملون ranar da hannu idanu ne hannaye ne duk za su shaida ga mutum da hantunan mutane ma kanu ya amalu da abin da suke aikatawa hannu zai ta shi ga abin da yake aikatawa hanci zai ce ga abin da yake aikatawa kafa za ta ce ita ga abin da suke yi fa Allah ya tsanye mu to dole sai mu gyara ɗabi'un mu ji Allah subhanahu wataala mu ma din sai ya ga mana to amma a ce mutum baya ganin nashi kiwon da Allah ya ba sai dinga ganin Allah ya ba a wani kiwon shi don kowa a duniya na rayu kiwo duk wanda ya ce ƙarya ne to ga hujja nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce kowa a cikin ku Allah ya ba shi kiwo kuma kowa Allah sai ya tambaye shi akan abin da ya ba shi kiwo kuma ga wani Allah ba masha Allah kan Allah ba mutum kiwo sai ya tambaye ka kana da gabobi a jikinka Allah sai ya tambaye ka ya shi kiwo ta shi kana mai gida ne Allah zai tambaye ka ya ƴaƴanka ya ka tarbiyyantar da su ga matan ka ka biya hakkin su kana da hakta na makaranta Allah zai tambaye ka to kai malaman makarantanka shin ka biya su haƙƙin su yadda kuka yi da su ko kana tauye musu kai ko da sile ɗaya kake rage musu ko la ne da biyar biyar ne kana gani ai to wannan za su masa amma rage to a ranar Allah ya ya tambaye ka ya tambaye su kana mutum ne zo kai kana mai anguwa gunki ya faru tsakanin wannan da wannan wannan yana sa wannan buda wurin shi ne kuma dan ya baka cin hanci sai ka ce a'a ai wurin shi ne kai ban ga alama kai cuce Allah subhanahu wataala kiyama zai kama ka kana mai anguwa ne Allah zai tambaye ka kai ɗan anguwanka kana alƙali ne Allah subhanahu wataala zai tambaye ka akan wa'inda kake alƙalanci kana mai ciyaman ne a gari Allah subhanahu wataala zai tambaye ka ko kana gwamna Allah subhanahu wataala zai tambaye ka to kai ya aka yi yan state ɗinka ya ka gudanar da hukuncin kunce ko sarki kake Allah ya tambaye ka hakimi kake Allah ya tambaye ka kowa kake Allah ba zai kare ka. Kanka shawar ko kayan da zaka sa ko kuɗinka shi yasa Allah subhanahu wataala ya kare ka. Kana president Allah subhanahu wataala ya tambaye ka. To kai ai Najeriya ana hali kaza kaza kaza kaza to ya. Yan Zaria da hali da suke ciki. To ya akai sai ka amsa. Yan Katsina, yan Sokoto, yan Bauchi, yan Zamfara, yan Gusau, yan ko'ina a Najeriya. president duk yana kan shi Allah ya tambaye shi hukunce hukuncen da ke faruwa kuma ya aka yi aka zama cikin halin saboda waɗanda su ba za su zo na su su fara gyara ciwon da Allah ya wasu ba za su yi hau kan nasu laifukan suna waya an ko ai ga laifin shugabanni ai wasu kan shugabanni za mu ba wai ba sa kyautata mana kiwon da Allah ya ba su ne ba a'a za mu magana ne akan mu mu kyautata kiwon abin da Allah ya ba mu in mun kyautata mu to ai shikenan mun gaba dama ka jaga na aka shine an ta gana ai dama kowa akan kan shi yake yi to ka so ka tsaya cewa na shugaba ne ko na wani ka jaga na aka kafin ka je kana wani cewa na shugaba ko na abu domin za ka ga yawan wayannan mutane za su dinga zalle ko wasu akan mu a kyautata kiwata su ba to su ma ba su kyauta su kiwon da Allah ya ba su ba. Tunda dama mutum sai ya tara laifuka ko bai yi wani abin da ya dace ba sun yawa sai ya hau kan wannan abin da bai dace ba sai ya dinga zan laifin wani. Kamar a ce mutum shi kullum kawai zunubai ya sani bai san wani aikin alkhairi a duniya ba. Ko baya tsawa yana tunani to ya yi kaza, ya yi kaza, ya za a yi ya gyara wannan ayyukan da ya sai ya tsaya baya lura a kansu. koyaushe kanshi a sama koyaushe kowai yana tara zanabai ne yana tara suna yawa suna yawa har su zama kamar bene ya taka ya hau saman su ina zai ga zanaban nashi ya taka ta kansu me zai dinga gani kaga sai dai dinga ganin sura a ƙasa daga ah ashe wani ne kaza zai dinga laifukan su shi baya ganin nashi Allah kan dan kaka na shi kalli na mangi yake cewa rabbi mun roke ka Allah don isan azumi da sallah, don yawan falalar risala, kar gabar mu cikin jahala da abin da ba zai yi fa'ida ba, ko da dai laifi tudu ne, na ka wanda ka tattara ne, ke hawa ka gano nawa ne, ga mutum mai gargaɗi ne bai bar saƙon Ubangiji ba. ya ce ko da zai laifi tudu ne na haka wanda ka tattaga ne da iya wanda ka tattaga shi ke yi tudu ke hawa ka gani nawa ne sai mutum ya hau kan shi sai dinga ganin ashe wani kuma kaza ashe duk laifin wani ne bai san shi ga nashi sun mishi a ƙasa ba ya kamata ne mu kowa ga Allah subhanahu wataala kuma din mu tausaya mana ƙasa da mu sannan ma sai littattafan na sama da mu ma su tausaya mana to in dai mun tosa mana kasa da mu to Allah ya zai tosa mana to da ka in shugabanni suka tosa mana mu ma sai Allah subhanahu wataala sai tausaya mu duka ko ina da mu cikin aminci sun dawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ahdihi arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama masu jin kan wasu Allah su ji jikan su ku ji kan waɗanda suke ƙasa ku da kuke nan wanda yake da shi zikan wanda bai da shi shi kuma na sama Allah sai zikan ku yarhamkum mun fi sama wanda yake sama sai zikan ku Allah in da haka ya sau ya za mu yi kamata kenan sai mu mu zikan wayanda Allah ya ba su kiwon wanda suke kasan mu sai mu zikan su kiwata su yanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su ko in ce Allah subhanahu wata'ala ya ba mu kiwon sai da kyauta su kiwo wannan zamani yanzu ya zo za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ne hukan da muke nesa duk wannan tsallace tsallace ta haika shi a ce can ai ai kisa gari kaza kaza can garin kaza can gari kaza saboda duk abin da Allah ya ci ba ake yi ba ko koyi ake yi Allah subhanahu wa ta'ala ce kai sai kamar abin ma ake son ai kamar Allah ya ce ai za ka ana wani jirgin aikatawa Allah ya ce wala taqtul nafsa allati harama Allah illa bil haqq kan mutum ya ce zai kashe kai face sai da haƙi in shi ma kashe to mutum bai yi komai ba ko mutum ya kama ne kashe shi to ya Allah zai kala mutane ya ce ka a kashe kuma a kashe to ya ake so yi Allah ba a mishi abin da yake so ba kuma ai Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taɓa mana abin da yake so ba amma muka yi abin da Allah yake so ya ce a yi aka yi kuma muna kokarin shi sai mana abin da muke muka yi shi Allah ya ce wala ta ƙarfi zina kan ku kusanci zina amma yanzu kaman wani kaman wani Allah ya ce ai zaka koyi ake in san an ce ai layin kaza ana zina kai ai layin nan da dan kashe ka ba ka iya shi ba ko kuma na fa Allah ya hana to Allah ya ce ka ai kuma ina Allah amma da mana abin da kake so ne abin da ya ce ai ba Allah ya ce a sayi kwansa ya fakta wa aidiyar ma ba za ku kuka wata a gilla hannayen nasu amma bai aiki ba mutum ya yi ba a gilli ba kaga sai me sai ya ci gaba sai na ce ga an samu kazaya ba kaza saboda ba ya aiki da abin da Allah ma ya ce ba kuma sai mu sha wahala gurin daina aiki da abin da Allah ya ce kaga wannan zamani ya ɓaci kaga waliyi waliyin Allah mu mutum ya kai mutum ya tashi yana zagin wani mai wanda adawa da su kawai Allah ya ci duk wanda ya adawa da waliyan Allah ya shirya yaki da Allah to amma yanzu ba ma mutum wani ya sa adawa ta zuciya zai ga adawar nasa a zuciya kuma ya fito a duniya zai na zagi waliyan Allah har da faɗin suna wa iya zibin nan hadisul kuwaiti Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa man adali waliyan fakar azantuhu fil bilhaq duk wanda ya gaba da waliyina to ya shirya ni Allah subhanahu wa ta'ala zai yake shi da yakin Allah subhanahu wa ta'ala zai kasance kenan ai ba da kuma da Allah ya ce zai yake sai to na hanyar ba shi Allah hanyar da zai yake kai suna da yawa to yanzu ba mutum ɗaya ba ba mutum ɗaya ke zai gori mutane da yawa yasa Allah subhanahu wataala kawai za ka ga rayuwa ko cikin tsanani yanzu ba da mun a cikin yanzu ana cikin wani sauki na rayuwa tsananin rayuwa ba abinci ba wata ba wannan ba wannan saboda ba abin da Allah subhanahu wataala ce ayi ba ba abin umarnin Allah ga hanyar tarbiyya da manzon Allah ya bada ba a yi Allah ya ce ayi ba a yi manzon Allah ya ce ayi ba a yi manzon Allah ya ba mu wata formula mai sauƙi na tarbiyyantar da yara ma'ananin da za a tarbiyyantar da mu manzon Allah ya ce addibu auladakum ala salasi hisal hubbu nabiyikum wa hubbu ahli baitihi wa jawati ibar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine koko a tarbiyya da kuma san iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karatun Qur'ani da kuma karatun Al-Qur'ani shine tarbiya ta uku bangare na uku to amma yanzu ka mutane yawo ya taso a rayuwar shi kan yana gallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman ɗaya yake da shi baya ganin girmansa in dai mutum zai taso yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar abokinsa kamar kawai ɗaya yake da shi sai Allah zai kare mu lafiya lau ba dole ka ga mutum yana ta abin da ya so ba saboda bai ɗan mazan Allah da muhimmanci ba. Da Allah zan ba da ita ba ta tarbiyyar da mu akan san ahalbaitin nabi iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma yanzu ka ga mutum ya taso shi ba wanda yake ki kamar iyalan gidan manzan Allah. Za ga mutum zai ma ana maganar wannan son iyalan gidan manzan Allah sai fara kin shi. daga mutum ya ce yana son iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga amfara da mutum sai dan shi'a sai shi a lokacin ya san iyalan gidan Allah sallallahu alaihi wasallam to su sabai wancan lokacin ba sa son iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne aka ce suna son su to sai shi a yake nan to wannan son iyalan gidan manzo Allah tarbiya ce ma da manzo Allah yake ayi duk wanda zai so shi ba zai ma ya aishi tarbiya akan san yalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko dan shi'a ko me ka ajin shi dan shi'a a to ya ba hanyar da manzo Allah ya ce a tabbatar da yaran ki to shi manzo Allah da ya ce a tabbatar da mu akan san yalan gidan nashi to shi me za ka ce mishi ko ni yanzu ina san yaran gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko me mutum zai ce mu to ni yace wani tarbiyyar da iyayena suka bani tarbiyyar da manzo Allah ya ce ne a baya ga ibnu son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma san iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wa qira'atul qur'an da kuma karatun alqur'ani mai girma shi ma abu ne mai muhimmanci wanda yana da muhimmanci a rayuwar mutane a aiki da alqur'ani duk wanda kuma ya riko da alqur'ani an gama shi kuma alqur'ani shi ne babban mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda babu kamar sa in dai aka riko da alƙur'ani an gama sannan yanzu zaka ga zamani ya zo da mutane masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ake kashewa ga mutane sun taru domin maulidi da farin cikin haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai a zo ana kashe su sai Allah subhanahu wataala ya kale manzo Allah shi ne mafiyayyen manzon Allah subhanahu wataala to sai aka ce wa'annan masoyan shi kuma aka ce yanzu su ne aka kama ana kashewa to ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai ce a to yan annabi shi ba san shi ne ake kashewa da Allah ya jarabce mu da wata bala'in da ba a san karshen ta ba saboda ana kashe masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ga ko don wannan Allah subhanahu wataala ce da roki mu a wannan zamani da bala'o da mun isa mu gano karshen su a dinga tunanin ito ne fa mai to Allah ba zai taba canza mana wannan hali da muke ciki ba ba ce har sai mun gyara mu ma da bikokin kuma Allah subhanahu wataala ba zai taba canza hali ko zamanin da mutane suke ciki ba ba ce sai in su ma sun canza nasu tabi'in إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم haka Allah ya ce Allah baya canza abin da ke ga mutane har sai sun canza abin da ke ga su na ɗabi'o'in su kuna cikin hali ne mai kyau kuna cikin jin daɗi Allah haka nan kawai ba zai canza ku ko wahala ba na har sai in kuma ɗabi'o'in da kuke da shi kyawawa kun canza kun koma munana shi ma sai Allah ya ko ya juya zamu ne kuma mummunan zamu mu ma da muke wannan zawon da tsaye muna komawa kyautata alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala zai juya wani zamanin ya koma zamanin alkhairi da aminci ko abu mai sauki ko muna canza Allah ya canza mana in aka canza mummunan Allah subhanahu wa ta'ala shi ma zai canza wani zamani ya koma mummunan zamani wanda kuma duk wannan bannan da ya yasa ban kasa a ce ayi MBA MBA senior da MBA duk daga laifukan da muke yi a ƙasa isa Allah ya tada wannan Allah ya yake cewa zagal fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yuzikahum ba'da allati amilu la'allahum yarji'un Allah ya ce zagal fasadi duk banna da za a ce ya ya wasa a ban ƙasa tudu ne sako ne a ci banna ya wasa a ban ƙasa bima kasabat aydin nas abinda hannayen mutane suka tsungura ne sadda Allah wannan bannan da za a ji da aka same shi saboda sabon Allah da mutane suke yi amma ana daina shi kenan Allah zai ƙara canza za wani a kuma ko wahala ko wani fayani ba da Allah ya ce ziqahum ba'dal ladhi amin so da dan dan musu abin da suka aikata to wannan shine dalilin shigan mutane na rayuwar wannan aikata wanda Allah subhanahu wataala ya haramta wanda kuma dole sai mun dawo mun ci gaba da aiki da alƙur'ani mai girma kuma alƙur'ani mai girma muka ci gaba da aiki da shi to duk wannan ɓannan an gama an daina samun shi kenan saboda alƙur'ani mai girma hukunce-hukuncen da ke cikinsa kawai in dai aka aiki da su kayan gama kuma ya samu saboda duk wannan kishe-kishen saboda kashin aiki ne da alƙur'ani amma in dai ana aiki da alƙur'ani shi kenan wanda za a samu yana yi ba Allah ya ce annabci bin nasu ba rai da rai yanzu kuma za ka kai ana kashe rai saboda ba a yin aiki da alƙur'ani na wanda ya kashe a kashe shi amma da a ce wanda ya kashe ana kashe shi duk kuma mutane sun san aikata sun san sun kashe kashe za a yi tun ba zai ba mutum yanzu ya ji ya kashe aka kashe shi to duk wanda yake so ya haka zai zama mishi nesan kai an fi kashewa ne su to shi ma ba zai ba kuma wanda ku yana so ya yi ya aikata to su ma ƴan wannan guran za su gane kai da wane ya yi kashe shi aka yi duk wanda zai sa kai za ka ce a yanzu ka kai wace kai ba da iyalinka da wanda zai rike su dame saboda kasan kuka kashe kaza ne ko kuma ka wato yasa za ka ga aiki da alƙur'ani shi ya sa tun zamanin nan hukuma cikin jin daɗi wanda ya sace ya san in ya kai abin da za a gille mishi abu ya san in gillewa za a yi ba zai sace ba to kaga sai ya ba za a sami yawan sace-sace ba in mutum ya san ina kashe kashe shi za a yi to ba za a sami yawan kisa-kisa ba in mutum ya san in ya yi dana yana da aure aka sami shi to ba za a sami yawan masu dana ba har aiki da kokari zai sa komai ya rage ya rage ya rage a ƙarshe yana samun wannan to amma yanzu ba kaga ba aiki da shi da mutum zai kashe za a fara cewa to dai za a kai shi jail kwana kaza za a kira dangin shi su kawo kuɗi kala kala kala da a gama in yana da kuɗi ana kawowa aka sake shi aka ce kai ya ƙara zai ce eh ba zai ƙara ba ba shi yasa gobe ga ya dawo ya ci ba saboda ba a mishi jalabin da ko ba zai ba amma an kashe shi ina ma zai ma ƙara yi tunda an kashe shi wanda ma zai yi na zai aikata saboda ya san in ya shi waɗan hukuncin shi ɗaya da wancan wanda ya yi wanda idan muka yi aiki da alƙur'ani Allah zai sa mu shugabanni a ban ƙasa. Zama musulmai su ne tufafa na duniya gabaki da inda muka yi aiki da alƙur'ani. To alƙur'ani za a gan shi ƙwara ɗaya amma abin da ke cikin shi ya wuce ɗaya. Shi kaɗai muka rito sai ga ana ce muka ai musulmi su ne fawa na duniya. Super power. Yanzu ba su Amerika ba ne super power na duniya ba. Wanda kuma musulmi ba ne. sai ka ce su su ne suka rike mun ƙara nawa alƙur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu muka rike sai abin da suka ce mana suka zama su ne super power duk abin da suka ce za su yi ya muka iya sai ka ce to haka za a yi saboda mun ƙara alƙur'ani amma ai su ma suna da hankali in suka ce ga abin da za a yi muka ce mu alƙur'ani za mu sun yi zan ce dole sun yi a'a amma tun da muka nuna musu sai wanda suka ce nasu ne irin new nation ko sabon al'amari tun daga lokacin hukumar kada alkur'ani tun daga nan kuma duk wani ɓanna duk wani mai faru laifinmu ne na sakin alkur'ani wanda sabai suka yi riko da alkur'ani a wajen lokacin su waye su kwafa a duniya ai sabai ne za ka ji lokacin kamar musulunci ya zo ana magana su kwafa garurruka masu ƙarfi wanda in suka ce za su yi yaƙi da kai dole sai ka nemi su kare ka in sun faga ne kawai har sai sun ga sun kai karshen ka wanda a wancan lokacin farisa da rum su ne dauloli masu ƙarfi a wancan lokacin in suka in kuka samu matsala da su wa sai ka kai lokacin da kana ba sa ku saboda ka san yaƙi ko za a ce har sai an kai ƙarshen ka tsanani da me duk sa maka lafi da sa ta ko shi a duka komai amma musulmai ai sun mai da wum sun balla dole wum ta zama ƙasar musulunci saboda alƙur'ani ba suna da wani technology ba ne ko wani mathematics ko wani abu ba alƙur'ani kawai da shi suka kare su ba su da suke ji da kansu da kuma ƙasar musulunci wani da suke ji da kansu da kuma ƙasar musulunci wanda malamai suka ce sai na umar radiyallahu ta'ala anhu alfawo zaga ka ce da za a kasa duniya kashi hudu sai na umar ya buɗe bubuɗin duniya kashi ɗaya suka zama duka a ƙasar musulunci wanda a kashi ɗayan nan ba a nan ne akwai farisan da ɗin ba to ya aka yi ci galaba a kansu wani zai ce ah to shi sai na umar ko dai a lokacin yana da bindiga ne Allah ya ishe dinga tusus yana haru ko mutane na rauka ko yana da bomb ne ko yana da rocket ne ko kuma dai yana da duwan ne na saman iska wani yadda kuna zon ta technology da ko ilimin lissafi duk ba wanda yake da su ba alƙur'ani kawai yake da shi ya gama komai za a ga a wancan lokacin sahabi ɗaya zai kare mutane goma ko ashirin ka ce to wai shi ne a wannan zuciyar nashi to zai dinga tsoron kai ya haɗu da wanda zai kashe shi ba wannan wa'anda yake karuwa saboda mu musulmai mun san alƙur'ani mun san duk wanda ya mutu yaƙi shahidi ne to sai sa sabai za su shiga ya tsofin su har sai sun ga kawai sun kai ƙarshen ku in dai ba kamar da yake ai baya ba sai ana yaƙi ya sabi ya falala ya gudu sai dai in ba sai ba sai dai in munafiki ne haka za a yaƙi da shi amma in dai sahabi da ta gaske mumi ba sa zara baya in dai ba kuma da yake to a juya to a nan za su juya ko me suke to saboda haka da wannan alƙur'ani da alƙur'ani da Allah ba mu sabai su ma suka yi ko kuma da shi ne duniya sabai suka zama su ne shugabanni a duniya in ana magana masu ƙauci a duniya ba su ake magana ba amma ƙasar Faransa da Rumsan an ji amma ƙasar wa suke ƙasar musulunci kuma a lokacin halifantar sai na Umar. Wannan kuma sai na Umar ya kyauta da kiwon wa'anda suke ƙasar shi. Ya kyauta da kiwata su yadda manzon Allah ya ce wanda ya kyauta ta mana ƙasar shi ya ji shi Allah zai ji shi. To da ya ji na ƙasar shi Allah shi ma sai ji shi ya sa ya buɗe rubin duniya. Yanzu Maulana Ashek Ibrahim Yes radiyallahu ta'ala anhu. faɗa muƙaddima na littafinsa siriya da tafsiri a faɗan mahimmancin huko da alƙur'ani wanda sai na umar yadda muka ce yana kyautata mu da suke ƙasa da shi ya zama na amirul muminin ne fa a lokacin da abin da za a yi sai an sayar da hannun shi to amma cikin dare zai cire kayan shi na sarauta ya maida kayan shi wanda wani in ya ga kayan da ya sa wasu malaman suka ce za ka gan shi kamar mahaukaci wanda ka san yadda ake kuma fuska ya bambanta ko ka ga mutum zai sa ya yi kula fuskar shi ko to amma shi ba haka yake ba ya sa kyalle a nan bai kai ba kyallen da ya san ba zai kai ba ya ƙara son wani da bai kai ba ya ƙara manna wannan haka za ka kulle kulle ne akan shi ba za su ce mishi mahaukaci to haka zai dinga bi gida gida yana tambaya wai to ku wannan shugaban naku amirul mu'minin wa umar bin khattab yana adalci ma ko mulki na yi mutum bai san ma shi bane in yana adalci mutum zai ce kai ai masha Allah an yana adalci mutumin nan kai ai shi da kai Allah ya saka mi da alkhairi kaga tun da nan zai fara jin daɗi a to kinan mutane sun san suna jin daɗin hukuncin da yake duk inda ya je ya ga an ce kai mu da gaskiya ba mana adalci abu kaza da kaza ya ko ranar na ina hanyar sojoji suka kama ni suka fi kuɗi na kome ni yana koma gida zai cire wannan ruwan da yi zai mai da normal shigan shi zai sa a kira ka ya ce maka to ya ji labarin cewa kaza da kaza an maka kaza an maka kaza ko maka san shi ne wanda ji ya tambaye ka mai faru ba zai zo maka a matsayin labari ya ji amma shi ya fi labarin shi da kanshi saboda haka da ya kyautata ma wa'anda suke ƙasa da shi Allah subhanahu wataala sai ya sanya waɗanda suke ƙasa da shi suka so shi suka zama ansari na shi waɗanda suka taimaka masa kuma da alƙur'ani ya koyo tun da dai farisa da rumɗin ai sun fi sahabbai makamai suna sahabbai ba dai makamai suke da shi dai kuna su ba alƙur'ani suke da shi wanda shi kuma alƙur'ani ya fi kowane makami kaifi to da shi ne kai suke kare kowa ƙasa amma mu kuma wannan lokaci za ga akwai alƙur'anin amma babu aiki da alƙur'ani shi ne matsala akwai alƙur'ani za a ce kai alƙur'ani gangare ne ko a ce alaran mabu shi maka yi alƙur'ani malam mutumin nan ka same shi ka gama amma sai ga a wannan lokaci akan dubu goma ko talatin ko ɗari mutum ya sirrin da zai gaba a unguwar shi nan alagan bane dan Allah wannan lokacin na aiki da alƙur'ani kuma ya san me yazo a cikin alƙur'ani za ga yanzu lokaci yayi mutum yana karanta alƙur'ani ne mu alƙur'ani na la'anta shi yana wani kajibi a je shi ma na makarci ne Allah ya to ai hatta kai kai da kake Allah la shi zai sa awai sai wadan baka yi mun ba kare lilquran walquran yal'anu yawa za ka ga mai karanta alqur'ani amma walquran alqur'ani yal'anu yana la'antar shi wailul mutaffifin Allah ga mai na karantawa ina wai Allah subhanahu wataala ya tsine mu sai ana alƙashi wa'anda suke soye mu amma shi ma din yana toyewa to kaga ai wanda ma ya ce Allah ya la'alce su dai ba Allah ya la'alce masu yi tun da ai shi ma ana yi yanzu aiki da alƙur'ani ne ya yi karanci a rayuwa amma akwai alƙur'ani akwai alagan mari masha Allah zare yanzu mu kai saka iya ga alagan mari zare ba ka je na Kano suna da yawa amma aiki da shi aka rasa wanda su sabai bar da zamu ji sun yi wannan fitin su yi alƙur'ani sai ka same su ba kowa haddace alƙur'ani ba domin sai na aliyu zuwa na aliyu ibrahim ya ce sai na aliyu ya ce su fa ya ishe su su haddace ashirar ayat ayoyi goma ɗaya biyu hudu biyar shida bakwai takwas tara goma ayoyi goma kawai ba ma su ba ya ishe su su ɗiba ayoyi goma a kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su ƙara wata goma ko face sai sun yi aiki da wannan goman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da su Allah ya ce ai kaza abin kaza ai kaza abin kaza a wannan ayoyi goma to sai sun fahimce su sun kuma yi aiki da su to da Allah ya ce ai kaza in sun koma gida sai sun Allah ya ce ai kaza in sun koma sai sun ba za su kawo su goma ba sai sun aiki da sai sun aiki da wannan amma yanzu ba mutum za a mishi goma ya haddace kawai a ƙara mishi wani a ƙara kawai haddace a ƙara nika mishi wani mutum ba ya aiki da shi ba ka tsaya ka gane ka yi aiki da shi shi ne ilimi mal ilimu illal amalu bi ilimi bai zama mafaci sai aiki da ilimin in babu aiki ne amfani ilimin kaga da jahili da duk ɗaya ne yanzu an zo mutum zai sallah kuma sai ya iya fikihu ya san shi gudun salatu komai ne da ta sallah sai ya yi sallah ba shi ba bai cika duk wani fagalla ba sai wani ya gama aka zai kai baka iya sallah wani ya ce kai ina ban iya sallah ba to ni na iya kwani da na iya alaji na iya yanzu a fara lissa kuma kai da kai yana cewa ya san shi gudun salat ya san fara'id na sallah furilolin sallah ya ayi kaza an bar kaza mai amfani tunda dai baka yi to kawo kenan da jahilin da zai zo yi sallah ba natsuwa da kai da ka sani ka zo kai sallan ba natsuwa duk ɗaya ne tunda shi wannan bai sani ba kai kuma ka sani baka aiki da shi ba yasa aka ce wani ilimi da al'amari aiki da ilimi shine ilimin ba wai sanin ilimin ba ko ka san ilimi inda babu aiki da shi ba amfani mu kuma a wannan lokaci abin da muka rasa kenan aiki da ilimin da muka sani saboda haka dole alƙur'anin da muka sani ba na alƙur'anin da aka muka hada ce dole sai na aiki da shi Allah ya ce wanda ya amshi ya Allah ya ce ka aika za a bari a bari Allah ya faɗa mana tarbiyyar da za a za a bar hai wanda kuma shiga asalin nan bambancin shi da aiki da shi ɗin ba a asalin ba saboda haka salama a makarar riko da alƙur'ani mai girma da kuma aiki da shi in ba haka ba to ba za mu taɓa zama cikin zaman lafiya ba wannan shi ne rajiyoyi da nake nufa ga yan uwa na musulmi da farko mu so mu zan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mu gyara ayyukan mu koma ga Allah subhanahu wataala mu hanyar da mu zan Allah ya umarni na tarbiyya inda muka wuce wayannan Allah subhanahu wataala ya yi cikin zaman lafiya kuma kamar yadda na faɗa cewa mun tsaya aya ta ɗari da hamsin da shida yanzu kuma za mu tashi a aya ta ɗari hamsin da bakwai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna safa wal mawata min sha'a'illah ala ma tafaddal mashkur أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف فيما ومن تلوى خيرا فإن الله شاكر عليم نعم الله سبحانه وتعالى يتي إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو ائتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم الله سبحانه وتعالى يقول إن الصفا تبر للي صفا والمروة دكم مروة التي من شعائر الله سنا daga cikin alamun addinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce fa man hajjal baita duk wanda ya hajjin ɗakin Allah, a wuri mara ko koye umra, ko fala juna alai babu laifi a jike shi an yadda wafa jima, ko kuma an tattawa bima, kai sa'ayi tsakanin safa da marwa. Lalle fa man taɗawa khairan fa inna Allah shakirun alim. Allah ce to duk wanda ya ƙara nafila ko kuma na ya ƙara alwa. wani bikin alkhairi a wannan aiki na haji ma'ana ya yi fiye da adadin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi na sa'ayi a ba yana yi laifi ba ne Allah shaki wani alimi godiya ne a haka sai godiyan Allah ai godiyan Allah shine Allah subhanahu wa ta'ala zai ƙara maka a fiye da abin da ka aikata a wannan aya ne malaman tafsirin alƙur'ani mai girma suka ce irin su imamu ƙoƙari to a dalilin sakon wannan aya shi ne imamu suyuti ya faɗa a littafin shi asbabun nuzul dalilan sakon ayoyi ki wannan aya nazalat kama qala ibn abbas قال الشياطين في الجاهلية تعزف الليل بين الصفا والمروة وكان بينهما أسلام لهم فلما جاء الإسلام قال المسلمون يا رسول الله لا نطوف بين الصفا والمروة فإنه شيء كنا نسمعه في الجاهلية فأنزل الله تعالى هذه الآية cewa Imam Suyuti ya faɗa a littafin shi Asbabul Nuzul to Ibn Abbas yace kana tishaɗin shedanu sun kasance cikin dare suna cinye lokacin duka dare suna cinye dare suna sa'ayi tsakanin safa da marwa su hau safa su sakko su hau marwa daga marwa su sakko su hau safa haka za su ce har su cinye dare gaba kida mutane su kwanta bacci amma su suna idan su kuku suna ta sa'ayi tsakanin safa da marwa wanda kuma mu a wannan lokacin jibin abbas ya ce muna taɓa wannan sa'ayin da aljinin da suke yi ko biwa na da shiɗanin da suke yi amma lokacin da musulunci ya zo tun da tun a lokacin jahiliya ne amma tun da musulunci ya zo muka ce na sai a musakina muka muka muka tsaya da yin safa da marwa muka ce to ba mu ba yin sa'ayi tsakanin safa da marwa tun da shi al'amari ne na shaidanu aljanu yanzu kuma musulunci ya zo an ba yin safa da marwa to da suka tambayi manzon Allah wala where they saw the opinion of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka tambaye manzon Allah to ya su fa manzon ba sa yin sa'ayin na tsakanin safa da marwa sai sabai kowa ya ci tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru tun da dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba cewa abin da Allah ba shi so kan mishi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sokar da wannan aya ta to ai inna safa ai safa da marwan nan suna da cikin alamun ba addinin Allah ku yi ba laifi wal hajjal baita aw ita ma fala junaha ita kuma junaha ya ga larabci ta yi fa amul laba al'amuran da laba ba matsala ce har in kai kenan ba laifi a reka kai daidai sai daga nan sahabbai suka ci gaba da safa mana suka ci gaba da sa'ayi da suke yi tsakanin safa da marwa amma sai suka daina zuwa da alloli da suke zuwa da shi a wancan lokacin tunda a wancan lokacin ba musulmai bane sai sa suke zuwa da alloli matsayin ga allolansu to amma yanzu kuma sun musulunta ba wasu da zuwa wani da zuwa da wasu alloli don su yi sa'ayi tsakanin kafa da mawa wanda ya zo a sahihul bukhari al'asim min suleiman da asim dan suleiman cewa sa'altu aisha wa qul sa'altu anasan an safa wal mawa qala kunna nara annahuma min amri jahiliya فلما جاء الإسلام أمسكنا عنه فأنزل الله تعالى هذه الآية cewa an waito daga asim bin suleiman ya ce mun kasance muna aikata safa da marwa ko mu a ganinmu wannan safa da marwa al'amari ne na jahiliya mutanen ba mutanen baya to amma tun da musulunci ya zo muka ce a to ai da ma lokacin jahiliya ne ai jahilci ne kawai ba wani hankali a ciki yanzu musulunci ya zo kuma a ce an ci gaba da abin da suke a jahiliya sai a musakana muka kawo muka ce wani wai to sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya yana nuna cewa a'a a fa ci gaba amma ba yanda ake a da ba a zo da alloli ajiye wannan Allah nan in an je safa a sumbace shi in an je marwa a sumbace shi don ka san ka suke yi a safa da marwa a cikin lokacin baka suka je baka ga alloli a sama ba za ga wancan gunkin za ga wancan gunkin kuma gunkin dabino ne ma za ka gan shi a can tunda dai su komai suna ɗauka Allah ne mafi yanzu nan za su sassaka dabino sai Allah su ne amma ba shi yasa suna jin yunwa su ɗauko wannan Allah nasu da dabino su canye shi ba to haka za ka ga alloli daban-daban kowa da nashi in mutum zai sa aiki ya hausa fa sai ya sumbaci wannan Allah nashi sai ya koma marwa yana zuwa marwa sai ya ƙara sumbantar nashi ya ɗaga koma da abin shi a hannun shi suna wai nan a ba su albarka a samu su albarka in sun hau sun dawo amfanin sa allolin nan nasu kenan a wa'annan duwatsuna kwara biyu na safa da marwa wanda an wato a sahihul bukhari da muslim da wannan su daga littattafan hadisi cewa uwatu ya ce na tambayi sai da tuna Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin me ra'ayinki Allah subhanahu wataala da yake inna safa wal marwa min sha'irillah cewa safa da marwa suna cikin shayoyin Allah ba laifi in mutum ya yi sa'ayi tsakanin ya ce to kenan da Allah ya ce fala junaha alaihi an yattawa bihima babu laifi mutum ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa yace a to in ji haka ne kenan in ka ga dama za ka yi sa'i tsakanin safa da marwa in ka ga dama kuma ba za ka yi ba ta ce a bai zama kun ce bin ofsi ai abin da kace ya munana ya kai dan ɗan uwata da a ce haka Allah yake nufin cewa babu laifi in ba kai ta yi tsakanin safa da marwa ba to da haka Allah ya ce fala jinaha alaihi Allah ya dawo fa bima kawai da tuni yanzu haka alagan mu zai ce fala jinaha alaihi Allah ya dawo fa bima amma tun da ba haka Allah yake nufin ba sai Allah ya ce fala jinaha alaihi an ya dawo fa bima to kaga kenan hakan na nuna cewa akwai matsala in mutum da ya sa yi tsakanin safa da marwa ba kakkan shi nan wai gadama ne in ka gadama ka yi kuma ka gadama kakkan yi dole ne ka tun da Allah ya ci wani abu yin shi ma ya fi in kuma ka bari ma laifi ne da sai da tuna Aisha kuma ta ƙara mishi bayani yadda zai fi fahimta da kyau ta mishi bayani zibirli akan dalilin saukan wannan aya saboda haka anan za mu dakata saboda ƙarancin lokaci fatan Allah ya ƙara mana fahimta da ganewa Allah subhanahu wa ta'ala ka sa mu ga hatuwa na wannan karatu lafiya Allah ka kan lafiya ta sanya da amina Allah ka kan kaka na shi ka dubu da shi ka kan kaka ta hajiya babba mai ƙara ma mulana ashab tayo usman boci tsawon kwana da lafiya mai amfani alfahun manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kul wallahu kafa uku اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء ولقاتم الماء سبقنا سوى الحي بالحي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل أرض الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah an saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma kenan daga zawiyar Sheikh Aliyu mai yasin Zaria wadda mai fafutukar haɗin kan al'ummar musulmi da biyayya ga kafatanin malaman addinin musulunci Zakir MS Ali Young Sheikh Zaria yake gabatarwa mar kullum malamin na kira ne a guje aibata juna tare da roƙon malamai su ci gaba da yin wa'azi da kyakkyawan lafuza malamin na gabatar da karatuttukansa ne domin zabarar da 'yan uwansa matasa don cika kyakkyawan gurin su na samun ingantaccen rayuwa sannan za ku iya samun karatuttukan kai tsaye a shafukan sada zumunta a manhajar Facebook a Zakir MS Ali da garkuwar makarantar Zazzau haka kuma a TikTok da YouTube Allah ya ƙara wa yan shek lafiya ya yi masa kariya ya haɗa kan al'ummar musulmi baki ɗaya Al-Shifa Academy Boarding School da ke ƙarƙashin Islamic University of Nigeria ne suka ɗauki nauyin kawo muku wannan karatu domin neman ƙarin bayani akan wannan makaranta sai a kira lambobin waya kamar haka sifili tara sifili shida hudu biyar biyar uku uku biyar biyar ko sifili takwas ɗaya biyu bakwai sifili takwas bakwai takwas ɗaya takwas